بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haɗuwa da ku a wannan shiri da muke gabatarwa na fatawa daga Darul Hadith shiri na musamman da yake amsa tambayoyi da suke da alaka da watan Ramadan da kuma azumi da ake yi a cikin watan Ramadan kamar yadda dukkan mu muka yi a cikin kokari da shirye-shirye na sallah to wannan shiri muna sa ran shiri na ƙarshe kenan a wannan wata mai albarka Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya amsa mana ibadu da muka gabatar. Muna tare da Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar wanda shi yake tare da mu tun farkon wannan shiri har zuwa yau. Algawta wala assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa To ganin algawta mala an zo ƙarshen wannan shiri gashi yanzu ana ta ɗaukin sallah ga abubuwa dai duk da suka gudanu a cikin wannan wata na Ramadan ko me malam ya zo mana da shi yau.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa masu albarka musamman waɗanda ke gaida mu a wannan tasha ta mai albarka ta Albani TV ina sake muku sallama a karo mafi da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka da fatan an sha ruwa lafiya da fatan kuma muna ci gaba da yin shirye-shirye cikin kwanciyar hankali da nutsuwa game da bukukuwan sallah da ke tafiya Allah ubangiji ya samu dace al'amarin da nake so na ƙara tsokaci a kai shine dangane da al'amarin ganin wata da duba shi shi duban wata yana daga cikin sha'a'ir na musulunci ana a fita a je a duba wata idan ranar duba shi ta yi rana ashirin da tara kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tasumu hatta tarawul hilala wala tafṭiru hatta tarawul kar ku yi azumi har sai su kun ga jinjirwa kuma kada ku sha ruwa har sai kun gaishe ya ce mu al'umma ce wanda ba ma lissafi irin na ainihin wato lissafin kalanda kamar da ba ma rubutu hadu ummatu la nahsibu wala la nahsabu wala naktu shaharu hakaza hakaza wa hakaza wata ya ce goma ne ashirin talatin sai ya kale daya wato ashirin da tara ke ya ce idan ba ku gan shi ba ranar ashirin da tara to sai ku kaddara cewa ya yi talatin ke faƙadiru lahu qadra ko faƙadiru lahu talafina sai ku cika mashi kwana talatin Ibn Abdullahi dan Umar ya ba da labarin cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun fita ganin wata neman wata yace ku bar ni sai na gan shi kuma na zo na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga wata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da azumi ya nuna cewa kenan mutane suna fita duban wata sannan idan mutum ɗaya ya gani in dai amintacce ne shaidar shi ta wadatar kuma mutum ɗayan nan idan ya gani ba haƙƙin shi bane shi ya ci gaba da sanarwa ko ya buga a fejin shi na facebook ko ya gaya wa malaminsa ko shehinsa ko ya gaya wani wanda yake jagorantar ƙungiyar su shi kuma daga nan ya sanar duka ba haƙƙin su bane haƙƙin wanda yake Allah ya ci tsuntan mashi jagorancin al'umma ne kamar mu a nan Najeriya haƙƙi ne ga sultan wanda shi Allah ya ɗaura wa wannan abu ta hanyar dokokin da ake biya ƙasar. Idan wani ya ga wata to sai ya ƙoƙari ya sanar da wannan labari da hukumomin da aka tsara. Su kuma hukumomin suna da ƙa'idojinsu na ƙoƙarin tabbatar da wannan labarin. Idan suka ce labarin ya tabbata to muna kyauta musu da sun bi wannan ka'idoji ne suka tabbatar da tabbacin labarin. Idan kuma suka yi inkarin wannan labarin haka nan za mu kyauta musu da cewa to lalle fa labarin nan yana da rauni yana da wani sarƙaƙiya ko wata illa da suka kalla alal misali yana da kyau mu sani a matsayinmu na ɗalibai a matsayinmu na musulmai a matsayinmu na masu kishin addini cewa malaman musulunci tun ba yau ba sun yarda da cewa ana iya amfani da ilimi na hisabi wato astronomy ta fuskar wato kore shaida da bata tabbata ba mu kiyaye ta fuskar kore shaida da bata tabbata ba ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana cewa ilimin hisabi wato astronomy ilimin falaki na daga cikin ilmomi masu dukka kwarai ta yadda idan yace idan ka ji malamai biyu na astronomy sun yi ittifaki akan wata wata mas'ala to da wuya ta zama kuskure da wuya ta zama kuskure kamar yadda misali muke iya dogaro da kalandar wato timing committee ta lokutan sallah kuma za ka ga wannan kalanda in dai masu ilimi ne suka yi ta yana da wahala ka samu kuskure a cikinta haka muna dogaro da ainihin wato abin da suke faɗa na hasashe game da cewa za a yi ah, abin nan ek- eh, da ake ce mashi abin nan kusufi Eh, za a kiskewar rana kiskewar rana ko ko wata wata na'am ko za a yi iska ko ruwa na'am wannan hasashe nasu tun da ilimi ne Mm, ba gaibu ne suke lekawa ba ilimi ne da Allah ya kuwace musu na'am zai wuya ka tara sun yi wannan kurakura gaskiya tun ba yau ba alimamu subki a cikin fatawarsa da ibn da ra'ayi da kafin su ma wani malami as-sarraj wanda ɗalibi ne ga alimamu abu daud na'am da a wannan zamanin kuma akwai babban malami al'allama ahmad muhammad shakir wanda Mm.
kowa ya san shi malamin hadisi ne malami ne salafi malami ne mustaƙimi sosai a cikin iliminsa na'am rubuce-rubucensa da ayyukansa sanannu ya da littafi wanda ya magana akan wato tabbatar da watanni na, na'am na ainihin wato abin nan na na na na na na na na awailin shuhurul kamariya na na'am jin bar masu arabiya zama al'arabiya Oh.
awailin shuhurul arabiya na'am wanda ya bahasi ne ya tattaro waɗannan maganganu ya tattauna su na'am hakanan akwai wannan yusuful kardawi shi ma na'am da fatawa kwatankwacin wannan to abin da dai nake so na ce a nan shine idan lissafi na malaman ilimin falaki ya tabbatar da cewa ba zai yiwu a ga wata a yau ba Hmm,
in wani ya ce ya gani suka ce a ai ba zai yiwu ba a kimiyyance to wannan ganin watan bai tabbata ba za a iya raddin wannan shahada to kuma alkali yana da hanyoyin raddin shahada daga ciki shine ya tabbata a ilimanci haka Al- misali kamar a ainihin wato a, mutum ya yi iddi'a'in wata mace da ke da ciki cewa ɗansa ne sai a je kuma a gwada shi a likitance alƙali ya ba da dama a je a gwada shi a likitance likitoci su ce ai wannan mutumin san ba zai iya haihuwa ba na'am kaga daga cikin mukabara a ɗauki wannan ɗan a bashi kwarai da gaske to shine irin wannan Hmm, ilimi na kimiyya in ya tabbatar da ba zai yiwu a ga wata ba a yau to ba za a ce a fasa dubawa ba hmm, ba kuma za a ce a dogara da shi kacokan ba za a fita a duba din na'am To idan wani yadda awar ya gani za a iya raddin wannan da'awar tashi da ainihin wato wannan ilimi to wannan magana ce a cikin ilimi ba na'am magana ce da ka ba wanda mutane suke hamasa a kanta suna ruda mabiya ko suna maganganu waɗanda suke ba su taso ba subhanallah.
tsakani da Allah a bar masana waɗanda suka san abin da suke suka akwai manyan malamai a ƙasar nan akwai manyan masana ko waɗanda su ne ɗan majalisar sarki din Hmm.
waɗanda majalisa ce ta musamman akan wani abin da nake cewa takaice shine mu musulmi yana da kyau mu zama muna da tsari daga cikin tsarin shine ya zama muna bin abin da shugabanninmu suka tabbatar matuƙar ba mun ga saɓan Allah bawahan ba Hmm, idan muka ga ma'asiya bawahan to wannan ba za mu bi ba na'am wannan shari'a ba ta yi da mu na'am amma a san da ya zama ijtihadi ne da wani ijtihadin kamar yadda na ambata a darasin da ya gabata ijtihadin wani cewa shi ya ga wata Hmm, wani kuma ya ce to na yarda da ganin watan sa kwarai wani kuma ya ijtihadin cewa to ba mu yarda da ganin wannan watan ba Hmm, to anan hukuncin da shugaba ya yanke shi zai cire wannan sabanin shi ne ma'anar Oh.
hukumul hakim yarfa'ul khilaf na'am nawa za a bi to na wanda shugabanni suka yarda da shi Hmm, ɗayan kuma sai a bashi hakuri in ana ganin ya ji haushi sai a iya bashi na'am, hakuri na'am.
cewa ba kai ne ke da yanci ba.
Hakki ba.
sannan wata matsala ita ce kamar da muka ambata ne din a baya Na'am.
in ma har mutum shi ya gamsu ya gani cul da cul da ake cewa Eh, wai gani annabin tsohuwa ko in ji hausawa na'am.
ka gani ba wa hankeke da ke Mm.
kake kana da yakinin ka gani to kana iya kai aiki da ganin Na'am.
a a- a ka'ida da malikiya suka bayar amma fa ba ka da yancin ka ce bari kai ma ka fito kai sanarwa bari ka fito ka yaɗa wa mutane Na'am.
domin yanzu wannan ƙara buɗe saɓanin Subhanallah.
dai kun ya zama kai kaɗai kai ne ka fanɗari to za a samu kila mutum talatin mutum hamsin mutum ɗari biyar wani ma har sai ka ji yayi organizing ɗin sallar Eid.
Kwarai da gaske.
musulmai yau suna azumi na Mm.
talatin shi kuma yana sallar Eid.
Subhanallah.
kuma saboda jara'a su fito suna cin abinci da sauransu kaga ko da addini ne yanzu ya zama suna so su ba wa sawu shi La kenan hawla wala suna so su samu tamhizin cewa su daban suke da musulmai babu shakka wannan ba daidai bane ba daidai bane ubangiji Allah ya tsare quwwata illa billah.
da haka shawara da nasiha da nake wa 'yan uwanmu ɗalibai da musamman masu karatu da waɗanda suke ganin sun yi zurfi ɗin ma waɗanda suke ji da wannan hamasancin shine su bi a hankali eh, su bi a hankali su nemi ainihin wato dacewar Allah ya zama ba wai suna neman su gamsar da mabiyansu ne ko su gamsar da abin nan ɗinsu zalaƙarsu ko hamasa su cewa su sun isa su yi tawaye su fito na fito da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da in ka kalla za ka suna cewa a ran da mutane suke Ahmad Shakir daga cikin maganganun da ya faɗa cikin wancan littafi na shi a wa'il shurul arabiya aiki cewa shi yana ganin waccan magana kamar yadda kafin shi an rigaye shi akan wannan magana kuma malaman da suka rigaye shi kamar waɗancan da ya bata muka bata su ibn daqiq da su subki da makamantansu cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya alakanta wannan illa ta dogaro da gani kawai na ido da cewa saboda ba a rubutu ba a yin ainihin wato lissafi yace amma yanzu al'umma sun ta wayi gari tana rubutu tana lissafi to ba ta ci gaba da kuma mukabara ta ke amfani da abin ta sani a rubutu da lissafi yace ko da ba mu ce a tun kuɗe ba tun da dai shi kan shi ganin idon ibada ce to amma kuma ba za a ce wancan ilimin a ci gaba da watsi da shi kwata-kwata ba ba za a ce a ci gaba da watsi da shi wai ba a son ilimin ba da wannan zai zama mukabara ya ce to sai a duba a ga dan kokarin haɗe kan al'ummar musulmai ya ce hatta maganar da ake yi game da cewa kowane gari da ganin su ai saboda a lokacin iya abin da za a yi amma yanzu tun da yake magana fiye da shekara tamanin ya ce yanzu akwai telegraph akwai tarho ana iya jin labarai ina inda amma shakir ya rayu a wannan zamanin da ya ce to wannan telegraph da tarho ya kamata ya zama dalilin da za a ce al'ummar musulmi su dinga ɗaukar azumi ga wakilansu don wahada ya ce sannan kuma in al'ummar musulmi za su yi itibarin wani lokaci ne ko wani gari ne zai zama musu umda kamar yadda misali a lissafin wata na boko kaga za a ce grenade ko shine shine shine shi aka dogara da shi bare yace to shi yana ganin sai a ɗauki time din maka ne wani istinbadi cewa saboda yadda suka ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ai tambaya game da jirajiran wata sai ce ka ce musu mawaqit abin lissafin lokaci ne ga mutane sai ce wal hajj da lissafin aikin haji kuma kowa ya san a maka aikin haji yace to kasance ambatan hajji din nan da aka yi game da batu akan jirajiran wata yana wata ishara ne akan cewa duk sanda ake neman ina ne ganin su zai zama umda ga mutane to a kuma ganin masu aikin haji ya yi istinbatat sosai a wajen ya ce kuma wannan bincike ne na yi in na dace ina fata daga Allah ne in ban dace ba kuma ina fata malamai su kalla su gyara kuma an yi rubuce-rubuce wasu sun amince wasu sun ainihin mashi raddoji da sauransu matsala ce dai ijtihadi a tsakankanin malamai haka wanda bai kai malami da zai shiga wannan sabga ba ya kamata ya ainihin tsaya kar ya abin nan wannan dai shine nasiha ta ga yan uwa Allah ubangiji ya samu dace wallahu a'lam
to malam Allah ya saka da alkhairi a kusan duk tambayoyin da muke da su ma malam ya riga ya amce su a cikin waɗannan bayanai da haka masu kallon mu da sauraron mu muna ƙara godewa Allah madaukakin sarki farkon al'amari da ƙarshen al'amari da Allah madaukakin sarki nuna mana wannan rana kuma ya kawo mu wannan lokaci muna ƙara roƙo Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadunmu muna fata na alkhairi ga dukkanin 'yan uwa masu turo saƙonni na addu'a da a kyautata zato da fatan alkhairi wanda ba za su kirgu ba a da mun fara tunanin zamu lissafa su amma abin ya wuce yadda mutane ke tunani duk duniya ana ta turo sako na godiya ga malam ga gidan talabijin musamman kuma ga babban malamin mu Muhammadu bin Awwal Adam Albani Zaria Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahma a mun gode kwarai da gaske da irin wannan nuna kauna da soyayya Ubangiji Allah ya bar zumunci Allah ya yi ya sa mu tarayya da ku a cikin ladan da ake samu na waɗannan ayyukan alkhairi mun gode mun gode mun gode daga ƙarshe a madadin hukumar gidan talabijin na Albani TV Zaria Kainuwa da Shan Allah da ainihin wato injiniyoyi da suka taya mu kawo muku waɗannan shirye-shirye tun daga farko har wannan lokaci muna miƙa godiya ta musamman zuwa ga malami da ya amsa mana tambayoyi a cikin wannan shiri dr kabir abubakar amin asgar malam allah ya saka da alkhairi ni muhammad abdulkadir shisu abu uwaisa nake cewa da ku allah ya ƙara mana albarka a rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullah